ina ganin wuce
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله يومنا قوم قوة جماد الآخرة إجراء النبي صلى الله عليه وسلم دبو دا دا يهدو دا أربعين دا بقوي وان دا دا ثلاثين ga watan sha ɗaya shekara ta dubu biyu da ishirin da biyar karatunmu na shidda kenan a cikin wannan littafi mai albarka arrahikul maktum malam ya ce wali jaziratil arabi ita jazira ta larabawa wadda aka yi maganarta tana iyaka da kaza tana iyaka da kaza ta gabas ta yamma ta kudu ta arewa da girmanta Umalan ya ce, Ita wannan jazira ta larabawa ɗin tana da ahammiyatun baliba, tana da mahimmanci wanda ya kai matuƙa ƙwarai da gaske. Min haithu mauƙi uha ta wajen wurinta ɗin, a ɓabi'i wurinta na ɗabi'a, tana da mahimmanci wanda mahimmancin ya kai matuƙa sosai. Wal geography da kuma ta wajen wurinta na waje akwabi shi ne wuri na ciki yanayin wurinta yana da wato mahimmanci wanda ya kai matuka geografi kuma shi ne na geografiya na iyakokinta da sauran garuruwa da kasashe to tana da mahimmanci kwarai fa inna fi waqiha dakhili domin ita a cikin yanayinta na cikin gida ba na waje ba muhaƙatun an kewaye ta da sahara da dazuzzuka masu hamada kewaye take da hamada ko'ina ita jaziratul arabiya war rimal sa'annan kuma an zagaye ta da rairayi akwai hamada sa'annan akwai kuma yashi sosai min kulli janibin ta kowane bangare kewaye take da su wali ajli hadha alwad'i saboda irin wannan yanayin da ke gare ta na an kewaye ta da hamada da rairayi irin kewaye wadda ba a yi ba kasashe da yawa ba saratil jaziratu sai ta jazira ta kasance hisnan katanga ce mani'an tsararriyar katanga katanga ce ta Allah subhanahu wataala Allah ya sanya mata wannan tsaron ba kowa yake yi kukan kura ya shiga wurin ba saboda yanayin wurin ba irin yanayin wurin shi bane bare ya shigo ya kawo hari ko ya ce ya kwace wurin kuma ka kwace me za ka yi da shi daji ne ba komai ciki sai mu rere kawai a zahiri babu komai amma a batsini Allah bai reren banza ba yanzu ga sunan Allah subhanahu wataala ya ba su arzikin da duk duniya kowa so yake su yi da shi su larabawa amma an can lokaci aka ce ma a yi da sunan gaba ba za ka yi gaba ashe wannan dajin da Allah ya kewaye su da shi ba dajin banza ba ne daji ne na kwarai mai arziki to abin da ake hidda cikin wannan dajin ya yi abin da ake hiddawa cikin dazuzzukan da ake noman hatsi da masara da dawa ciki ribar rana ɗaya sai an yi shekaru ana noma ba samu wannan riba ba riba ta rana ɗaya ta riba kaga wata shekara wadda aka samu riba raran man fetur da aka samu sai da aka linka ma ma'aikatan gwamnati gaba ɗaya na saudiya kowa sai da aka riba mai albashin ya sau uku saboda tsananin kuna a rasa abin da za a yi da su duk cikinsu ne aka yi wannan katon gidan da ke kallon masallaci mai agogon nan sama aka yi aka ce an ba da sadaka shiga harami duk kudin da ake samu na da haɗar da ake yi a zaki hidima harami da kudin da saboda haka Allah subhanahu wataala sai ya sa wannan jazira ta zamanto rairayi da yashin da ke kewaye da ta katanga ce kawai ta Allah subhanahu wataala tsarriya lam yastati al ajanib baki yan waje ba su samu ikon an yahtalluwa su zo su kwace ta ba ko su zo su mamaye ta ba ko su yi mata mulkin mallaka ba me ya hana saboda yanayin wurin suna ganin sun kwace miki akwai me za su samu daga Allah subhanahu wataala sai ya tsere wuraren tunda ake ba ba yi musu mulkin mallaka ba su irin wanda aka mu sai sai lokacin bayan arzikin ya bayyana sannan aka fara zuwa ana kokowa kowa yake sai da shi za a yi sai da shi za a yi wa yabsutu alaiha kuma su shimfida mata sai tsaratahum mamaye wasu wa nufudahum da kuma mulkin su da hukuncinsu duk ba sami ikon haka ba wani zalika saboda haka malam ya ce nara muke ganin sukanar jazirati mazauna wannan jazira ɗin ta larabawa a hararin za mu ganin su ɗiya ne ba bayi ba ne fi jami'i shi'uni cikin dukkan alamurra gaba ɗaya ɗiya ne mundu aqdamil usuri tun mafi dadewar zamani tun da ake tuntuntun su ba a masa mulkin mallaka ba ba zamanto bayi ƙarƙashin ɗan mulkin mallaka ba alhali kuma akwai dama a yi musu mulkin mallaka ba amma ba a yi ba Allah ya hana mala ya ce ma annahum tare da cewa lalle su kanu sun kasance mujawirina suna makwabtaka li'imbratoriyatai ga masarautu guda biyu azimatai ne waɗanda suke manya-manya guda biyu. Imperator shi ne masarauta babba, shi abin nan, tasniya ne na imperatoriya, imperatoriyatai ne, to imperator guda ɗaya ko imperatoriya ana nihin masarauta babba wadda cikinta akwai mi, akwai ƙasashe, kama Amurka, haka Amurka ai ƙasashe ne cikinta. to imperatoriya ce kamar rasha cikinta akwai kasashe da yawa to sai a ce mata imperatoriya banda su waye na za ka samu wata kasa kasa guda ce amma cikinta akwai mi akwai kasashe to suna kewaye da mi suna makwabtaka da imperatoriya guda biyu imperatoriya ta farko ita ce rome turawan turawan abin nan europe sa'an nan imperatoriya ta biyu ita ce farisa iran ta wancan lokacin suna makwabtaka da su amma duk da haka nan saboda wancan lokacin ba kasashe masu ƙarfin mulki kamar su kuma kasashe ne da suka zanki mulkin mallaka ga kasashen da suke kusa da su amma su jazira Allah ya hana a yi haka lam yakunu yastati'una basu kasance suna iyawa ba ma'a adaf ahjamatihima tun kuɗe hare su da za su iya kawo musu amma saboda mi abin da ya hana laula hada saddul mani in ba dan wannan katangar ba wadda take tsararriya ba da sai ta kai musu hariya sun kwace garuruwan nasu as-saddu shine katanga aj'al bainakum wa bainahum radma as-saddu muna ganewa ku to wannan shine muhimmancin da ke ga wurin ta ainihi inda suke rayuwarsu wuri ne tsararre wuri ne Allah ya shi ƙungulmin daji ƙungulmin dajin sai zaman to shi ne tsaron wurin yawwa fili ne famfare ne ga yanan kuma mutanen ga sunan ba wasu mutane ba ne waɗanda arziki ya hito ga hili gare su ba su da wurin noma wurin kiyon ma ba saboda ai wurin kiyo sai da me sai da ciyawa to daji ne kawai dajin kusan kashi tara ko kashi bakwai daji ne kashi uku ne ke da wani abu ciki haka wa hilin ya yi yawa kusan da galibi abubuwan cidi sai an kawo su daga waje ba na ake yin su ba wa amma bin nisbati ila al-kharij amma dangane da abin da yake waje ga jaziratul arabiya din fa inna taqa'u lalle ta jaziratul arabiyya tana abkuwa ne baina qaratin bainal qaratil ma'rufa tsakanin wato nahiyoyi waɗanda aka sani alƙarar shi ne nahiya kamar afirka ana ce mata ƙaratu duk afirka gaba ɗaya ƙara ce tun daga sudan har gambi nan ma tun daga tun daga mauritani ko kuma a ce tun daga maroc su algeri waɗanda suke gabar ruwa nan kuma har zuwa gabar ruwa ta nan wajen afirka gaba ɗayanta duk da yake yanki yanki ce akwai ta gabas akwai ta arewa akwai ta kudu akwai ta yamma ko to amma dai dukkan su ana ce musu ƙara to ita aljaziratul arabiya tana faruwa ne tana waduwa ne tsakanin yankuna na duniya waɗanda aka sani fil alamil qadim a cikin tsohuwar duniya ta da wa taltaqi bihi kuma ita jaziratul arabiya tana haduwa da duniya barran ta hanyar sarari ta washe ta inda babu ruwa akwai inda take iyaka da ni da wasu kasashe na duniya wa baharan tace kuma akwai inda take iyaka da wasu kasashe na duniya mana tana da iyaka ta ruwa da duniya kuma tana da iyaka ta waje da duniya shine ma'anan wannan wa taltaqi bihi tana gamuwa da duniya barran ta hanyar sarari wa baharan da kuma ruwa fa inna nahiyataha shimaliya domin wajenta na arewa nan haka kenan algarbiya arewa maso yamma da larabci kawai da bahaushe ke cewa ya ce arewa maso yamma to sai a ce ashimaliyatul garbiya da ka yi amfani da kalma biyu ka ce arewa maso yamma to ita wannan arewa maso yamma din ta jaziratul arabiya babul lidukhuli kowa ce ta shiga fi ƙaratin ifriƙiya a cikin wato nahiya ta afirka ɓangaranta na yamma yamma masomi a gabas abin nan arewa maso yamma yawwa to ta na ake shigowa afirka ta ina kenan su libya yawwa su maroc aga arewa ne amma maso yamma ga kasashen larabawa shi yasa su ba ma cikin larabawa haka kai tsaye saboda ba su ƙetare ruwa ba bayan ruwa suke su su sudan da sauransu laraba ne amma dai su larabawan waɗancan na bayan ruwa ba su lissafa su yawwa ko idan wanda ke jaziratul arabiya yana so ya shigo afirka mutumin makka ko madina ko jidda ko ta'if ko wasu garuruwa to sai ya biyo ta can wajen sai ya shigo afirka duk ta can ce aka shigo afirka ai muna ganewa ku? Abu saboda can makwabtaka ne ake da wasu laraba waɗanda masu kama da buzayi, ba cikakken laraba ba ne haka. In kana so ka shigo sai ka biyo ta wurin sai ka shigo Afirka. Tuka kenan, ta nan jaziratul arabiya tana da mi, tana da iyaka da Afirka ko? Tana da iyaka da nahiya Afirka. Wa nahiyata hashimaliya, nahiyata kuma ta arewa a sharkiya maso gabas. miftahun nan ma mabudi ne kowa ce ta shiga liƙarci Europa ga ainihi nahiya ta Europe. Europe da larabci Europa ake ce mutu. Europa. To kaga tarewa maso gabas ta nan kuma ake shiga Italy, a shiga France, a shiga Spain, a shiga duk waɗannan ƙasashen su Belgica da sauransu. Kuna ganewa ku? والناحية الشرقية ناحية كما تغبس كي تسعي غبس با غبس مسو كذا غبس دين كي تسعي تفتح أبواب العجب ita kuma tana bude kohohin waɗanda ba larabawa ba waɗanda ba larabawa waɗanda ake ce ma al'ajam su ne wato da can ana nufin jajjayen mutane amma ba larabawa ba jajjaye ne kuma su ba turawa ba ne amma mi kamar mutanen indiya mutanen Uh, Iran, mutanen Pakistan, Afghanistan, waɗannan wuraren. Kaga jajayen mutane in kagan sun kaga mutumin Pakistan ko ya sha rawani ya sai ka ce mai larabci wasu larabawa can. Su kuma ta'ala ma ba su iya ba. Kace kai ku zo da larabci ba su. amma an gazan za gansu da kaya da rauni da komi kai ba kai bambanci a tsakanin balarabi da wanda ba balarabi to ajamawa ne da mu da su duk ɗaya ne duk warawa ne bambancin tsakanin mu da su su barare mu bakake to duka ana ce masu ajam to idan ana so a shiga nahiyar da ba ta laraba ba ta waɗanda ba su magana to ta gabas ake shigowa daga jazira wa min thamma daga can kuma sai a shiga asiyal wusqa asiya ta tsakiya azi kenan ta tsakiya ina ne azi ta tsakiya take hmm a siriya ai mun ga mun yi magana su jiya siriya laraba ne makwabtan jazira ne suka ga kai tsaye ku kamar yadda kasar najeriya da nijar haka suke ta siriya da ita da jazira iyaka ce kai tsaye haka ba ma sai an hau wani kwale-kwale ba ba ruwa wannan muna maganin nesa asiya can an hita daga yawajen laraba gaba daya ta tsakiya aka ce ina ne kenan a pakistan mun yi maganar su su ne al'ajimai su malaysia su indonesia da sauransu su thailand thailand mugun gari kenan can thailand thailand mugun gari ne kasantaccen gari ne kasaman gari na ma akwai addini ce mun yi karatu da 'yan thailand da sudan da yawa amma dai gari ne kasaman gari yana daga cikin kasaman gari na duniya masu alfasha muguwa tun da za ka ganin mata tsirara suna yawo santar babu wani ko ɗan silib wani tsananin lalacewa karuwanci yadda ya baci don za gana ana sai da mata kawai mutum gane ya shagon mata yana sai da mugayen maguzawa ne amma akwai kuma musulunci sosai bakin gwargwado to daga nan kuma sai a shiga asiya alwusta ta tsakiya wa janubaha da kuma ainihi kudancinta ita jazira din wa sharqal ba'ida da kuma ainihi gabas mai nisa ina ne gabas mai nisa su ne su cana wanda su daga gare su shikenan su japan can su daga gare su an kare babu komi can sai sarauta Allah ya sama saboda hikima Allah Allah ya yi su da dama Allah ya yi su da yawa tamkar kasashe suke domin da yawan afirka din nan ba su kai yawan cana ƙasa guda da yawan mu gaba ɗaya wajen ƙasa 20 da wani abu ne afirka ko to ba mu kai ba hamsin ma da wani abu nake sun ce to hamsin da biyu ba mu kai cana ba yawa domin cana ta riba najeriya yawa wajen su goma sha ɗaya yawan mutanen to ita kuma najeriya ta riba ta kusa kai yawan mutanen afirka mutane afirka sai an tara su da yawa su kai yawan tafa ta haƙarhin ƙasa goma ta afirka yawan mutane to ita da najeriya da kowa duka aka gama da mutanen china kamar ba kowa kuma kana gani saboda ikon allah saboda allah ya nuna mana iyawar shi mutum guda ke mulkin mutanen nan kuma ana adalci ba wanda ke kukan yunwa ko rashin aiki kowa ma kuka aikin ya mai yawa aiki ba a hutawa cana in ka huta ka zo kana zaman banza kana a ganka kana shayi sai an ma doka ba a zaman banza kuma ba a kwana cana ba a rihe kamfani wasu na sauka wasu na hawa har sai haka aiki kamfani ta aiki gadi ba gadi yawansu sun yi karhin abinci sai sun dauko sun kawo mamanin da muke da yawansu da yaya yanzu dimin balle kowa ya kama gaban shi kana ga yadda muke ma dinnan mun kasa ci da kanmu wa kadhalika haka nan ma taltaqi kullu qaratin kowace nahiya tana gamuwa bil jazirati da jazira bahran ta hanyar teku kamar yadda akwai abin nan iyakoki na sarari na waje waɗanda ba ruwa tsakanin jazira arabiya da kuma sauran kasashen duniya to haka ma kuma duk kasashen duniyan gaba da nahiyoyin na duniya suna makwabtaka da ita ta ina suna gamuwa da ita ta sarari ta teku kai ta ruwa wa tursi sufuna sa'annan su waɗannan wato nahiyoyin na Asiya da na Afirka da na ina ne suna aji jiragen ruwansu shine wa tursi suna ajiwa bismillah majraiha wa mursaha al-irsa shine rawasi ya kafafu suna kafewa tursi sufuna suna aji jiragen ruwansu ƙanana wa bawakhirha da kuma manya-manyan su duk suna aje su ina ala mina'il jazira abu sa gabar ruwa ta jazira ra'asan kai tsaye mina shine for da larabci tashin jirgin ruwa ita ke ce ma mina'u to dukkan suna kafe duk kasashen duniya gaba daya suna kafe wato jiragen ruwansu a abin nan gaban gaban abin nan gaban iyakar ruwa ta kasashen ta aljaziratul arabiya mala yace wali wali ajli hada alwad' aljughrafi saboda wannan yanayin na jughrafiya na waje inda kai magana kana shimalul jazirati wa junubuha arewacin jazira da kuma kudancin ta ya zamanto mau'ilan mafaka ce lil ummi ga al'ummomi al'ummomi duk suna fakewa wurin wa markazan saboda kuma markaz ne sansani ne litabadul tijara domin musanyen kasuwanci tsakanin jazirar arabiya kuma sauran kasashe yanzu ka je far din jidda mina abin nan gabar ruwa na jidda yana za ka ganin kaman kamar duniya ma ba jiragen ruwa ba nan ba wace magana kwatano ba magana in ana wannan ba magana kwatano saboda can duniya ce duniya ce ta masu kudi ƙasa ce mai kudi kwatanin kudi gare su wannan saudiya iyakarta ce ƙasa ce mai kudi ta duniya wadda ita ce farkon wanda ya kowa samun man fetur a duniya kaga dole ka sha mamaki wurin ce jiragen duniya ma na ruwa dina ake yin su in ka shigo jidda kana yawo sai ka diban duk kayan duniya ma na ake kera su kayan duniya ko menene in kaje sai ka iske abin kamar tashin hankali kamar tashin duniya in takalma ne haka zaka gani in sutura ce wannan haka ya diddika haka zaka gani tafuffuka haka zaka kamar na ake kera su kuma duk zuwa ne ake da su saboda suna bakin ruwa ne saboda haka wuri ne na musanyen kasuwanci tsakanin ita jazira din da kuma kasashen waje na duniya ce yasa ita jidda kowa ma akwai cikin ta in kana jidda kamar kana maraki kuma ba su sauriya kake ba kwamma cala ce ga tanan komi sai kai ta gani turawa da bakaken wata takadarai mutanen banza mashaya kai ta ganin su cikin gari ga saboda cibiyar kasuwanci ce ta duniya kowa yana zuwa me ya kawo shi dama kasuwa ta kawo shi in kuma ka je wani bangaren za ka ga tsab bi tsabta banda kiran sallah da wa'azi da karatun qur'ani ba abin da za ka ci komai akwai tumbin giwa ce wa thaqafa da kuma musanya ta mi ta karatu ta ilimi mana ana musanyan ilimi tsakanin aljaziratul arabiya da kuma nahiyoyin kasashen duniya yawwa a zuwa ɗauki addini wurin su kuma su ɗauki mi karatun zamani wurin sauran mutane waddiyanati da kuma addini wuri ne na musayya harkokin addini tsakanin jazira arabiya da kuma nahiyoyin duniya wal funun da kuma ainihin ilmin muka na kere-kere sana'o'i kowa na ɗauka wurin kowa wannan shine cikon karatunmu na jiya wanda yake bayanin mahimmanci ita jazira arabiya din ta bangaren cikinta da kuma bangaren wajenta sai aqwamul arab mutanen larabawa mana al'ummumin larabawa malam yace wa amma aqwamul arabi amma mutanen larabawa al'ummumin su faqad qassama al mu'arrikhun malaman tarihi sun kakkasa su ila talatati aqsam ya zuwa kashi uku bi hasabi sulalati da gwargwadon dangantaka allati yanhadiruna mina wanda suke hitowa su gangaro daga cikin ita wannan dangantaka da sulalat jami'i na sulala kuma ja'alnahu yawwa sulala shine mi dangantaka inda mutum ya hito dan asalin mutum yake ce sulala jami'i kuma shine sulalat kuna gane wa ko kuma la yace na farko al'arabul ba'ida su ne larabawa halakakku ƙararu shine alba'ida waɗanda suka ƙari wanda yanzu babu su su ne na farko domin su ne farkon duniya wahum al'arabul ƙudama su ne larabawa na farko larabawa da ɗaɗɗu na da allazina waɗanda in ƙaradu tamaman gaba ɗaya sun ƙare babu su ma'ana babu su yanzu babu irin wannan larabawa saboda su ne harkon duniya to sun kare su ne manya masu masu kira mazatil imad manya masu masu zaki masu girman halitta waɗanda suke sassaka duci su mira shi gida babu su yanzu ka gani masu irin wannan karfin manyan mutane masu tsawo wanda sun yi tsawon masallacin nan duk mutum guda kaga yanzu ba ka samun mutumin da ya kai sai an dade ba a samu ana samu amma sai an dade walam yumkin al-husulu kaiwa bai yiwa ala tafasil kafiya abu sa bayanai isassu an tarihihim daga tarihinsu bana ba yadda za a yi akai ga samu tarihinsu saboda sun riga sun kare ballantana a samu bayaninsu tun da dadewa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fa'al tara lahum min baqiya suke da sun wuce mithlu adin kama adawa kaga irin adawa ai babu su wa kanu yanhituna min aljibali buyutan amini kanu yanhituna min aljibali buyutan farihi suna sassaka duwatsu suna mai da su gidaje suna nemtuwa suna jin daɗi suna alfahari kaga sun wuce babu su mutanen annabi hudu ba zamuda kuma kamar samudawa duk arabul ba'ida ne duk sun wuce babu su wa qasm da kuma wata kabila da ta zo bayan su da ake ce maqasm su ma da arabul ba'ida ne duk sun wuce wa judais da kuma judais ita ma ta wuce duk kabilu ne na farko waɗanda yanzu duk babu labarinsu wa imlaq da kuma imlaq imlaq ma'anar shi dama shi ne ƙatuwa halitta halitta mai girma ko abu mai girma shi ake ce mai imlaq jamin shi ne amalik ana manyan mutane masu girman zaki irin mutanen da wa umaim da kuma umaim su masu ƙabilu ne suna cikin duka kabilan al'arabul ba'ida wa jurhum da kuma jurhum jurhum surikawa ne ne surikawa na bai ismaila ne su ne waɗanda suka aura mai ɗaya su ne waɗanda suka suka iske bambashi bakin bakin rijiyar zamzam suna neman ruwa suka zo suka iske ta wurin suka tambayi tare Allah ko ta zangi ba su ruwa su zangi sha da su da dabbobi ta ce wa ina Allah ne bismillah daga nan suka suka suka mai da wurin wani zangonsu na hutawa wurin a hankali annabi ismaili na girma suka ce bari su aura mai da shi yesu su ne jurhu kuma da sun wuce wa hadur da kuma hadur wa wabar da wabar duk kabilu ne sun riga sun wuce wa abili wa jasim da jasim wa hadramaut da kuma hadramaut hadramaut ma kabila ce ta laraba ta wuce don sai garin yana nan da sunan shi cikin ƙasar yamar hadramaut ma'ana kamar yadda bahaushe za a cewa kare kukanka dajin kare kukanka in ka yi kuka ma ba mai shinka gane ma agaji wanda zai kawo maka ƙungurmin daji kenan to sai aka sa mai hadramaut mutuwa ta zo duk wanda ya samu kanshi cikin yana na wurin ba kowa sai shi kare to shi kenan sai ta Allah wa ghairiha da waninsu duk waɗannan ƙabilu ne daga cikin ƙabilun al'arabul ba'ida waɗanda sun riga sun wuce. Na biyu daga cikin ƙabilu waɗanda suke ƙabilun larabawa al'arabul ariba, su ne larabawa waɗanda suke al'ariba, wa humul arabu su ne larabawa al-mulhadira waɗanda suka hito min sulbi yashjuba daga tsatsan wani mutum da ake ce mai yashjuba yashjuba shine babansu ibn ya'ruba dan ya'ruba ibn qahtan dan qahtan wa tusamma bil arab al qahtaniya ana kiransu da larabawa yan qahtana kuna ganewa ko sunansu larabawa 'yan kahfana saboda kakansu shine kahfan al'arabul mustaraba na uku su ne laraba waɗanda suka juya da ba larabawa ba ne suka juya suka koma larabawa kakansu ba larabi ba ne amma ya koyi larabci ya iya to sai ya kuma sai sarakuta da da larabawa sai ya zama ba larabe kaga shi asalin shi yana annabi Isma'il wayar arabul munhadira sune larabawan da suka sadado suka fado min sulbi Isma'ila daga tsaza annabi Isma'il annabi Isma'il bagwari ne ba balarabi bane ba ajami saboda baban shi ma ba balarabi bane annabi Ibrahim to amma ya yi sarakuta da laraba kuma ya zo an zanna ta yana ɗan jariri aka zanna da shi bakin makka bakin ka'aba a gani yanan yana tashi duk mutanen da suke kewaye da wurin larabawa ne daga shi sai mahaifiyar shi suke bismillah suke yin yare wa tusamma ana kiransu bil arabil adnaniyya da larabawa ɗaya adinan su sunansu kenan su kuma larabawa ɗaya adinan amma larabul ariba amma larabawan da ake ce ma al'ariba waye shebu kahtan ko waye shabu kahtan su ne wato iyalin kahtan wancan wanda aka faɗi ɗin ce ba mahaduha to asalinsu inda suka hito biladul yaman ko mazauninsu shi ne garuruwan ƙasar yaman waƙad ta sha'abat ƙaba'iluwa ƙabilinsu kuma sun kakkasu wa butunuwa da kuma cikunansu ‘ya'yan ƙabilin abinda ake ce ma ƙabila shi ne babba kamar bahaushe butunu kuma su ne kamar katsinawa cikin bahaushe gobara cikin bahaushe adarawa cikin bahaushe duk waɗannan da larabci ce musu butunu ɗiyan ƙabila amma asalinmu dukkanmu guda ɗaya ne kakanmu guda ɗaya bahaushe ne daga nan ne aka zanki samun yanayin da Allah ta'ala halice mu da shi wani yanayin ya karɓi wani yare wani yanayin ya karɓi wani yaren harshe sai ta canzawa to sai a samu gobara a samu katsinawa a samu amma dukkanmu muna haɗuwa akwai abubuwan da muke haduwa a kansu wanda dukkanmu kowa ya sani duk bahaushen da kace mu Hausa ya sani ko bai sani ba duk bahaushen da kace mu abinci ya sani duk bahaushen da kace mu ruwa ya sani duk bahaushen da kace mu ice akwai abubuwa da yawa bambance bambancen ba su da yawa amma kuma sai mu zankire na junanmu ba zan in wani ya wata hausa sai ba mai dariya ko kuma tun da ma mun kalli mutum ba dan wajen mu bane su kawai sai mu ji sai kwanta mana gare ba alhali da abu guda ya hada mu to waɗannan kabilun manyan su da ƙananan su duk sun wawwatsu shine tasha'abat sun bazu sun wawwatsu min waladi saba'in daga ɗiyan saba'i ibn yashjuba dan yashjuba saba din nan wanda Allah ce laqad kana li saba'in mutun ne mutun ne aka dangara shi zuwa ga kabila da waje daga cikin diyan sabai dan yashjuba ibn ya'ruba dan ya'ruba ibn qahtana dan qahtana washtarat mina qabilatan to kabilu guda biyu daga cikin suka shahara kabilu guda biyu suka shahara daga ita wannan kabila ta al'arabul ariba din nan. Kabila ta farko ita ce himyar ibn saba'in, himyar ɗan saba'i mutum ne, shi ma sai aka maida shi sunan kabila wa kahalan ibnu saba da kuma kahalana dan saba mutane guda biyu ka san haka Allah ta'ala yake sai ga Allah ya baka zuriya cikin zuri'an nan wasu ne za su shahara wasu sai su dishi amma ɗiyanka Allah ya baka ɗiya daga cikin ɗiyanka sai ga Allah ya hitar da wasu ko ya hitar da wani ga ka da su da yawa sai ga Allah ya wani malami cikinsu ɗiyanka sha ko ishirin ko talatin da Allah ya baka sai ga guda ɗaya hita malami kowa ya san shi duniya ko kuma guda ɗaya hita mai kuɗi kowa ya san shi ko guda ɗaya Allah ya hidda shi wani mai matsayi sauran kuma duk suna nan kamar ma ba yan uwan shi ba shi kadai in aka wadi sunan sai ya wadi sunanka kai baban nashi to haka nan ne daga cikin ɗayan waɗannan kabilun ɗaya biyu suka bayyana suka shahara aka san su cikin duniya wa hum wa amma baqiyatu bani sab'in amma sauran ɗiyan sab'i wa ma da shara kana ji su goma sha ɗaya ne au arba'ata ashara batnan ko kuma ciki goma sha hudu ma ne mana ɗaya goma sha hudu ne wa yuqalu ana cewa hum sab'iyuna sune sab'awa din wa laysat lahum qaba'ilu duna sab'in ba su da waɗansu kabilu sai ta sab'in din kawai mana su ba su shahara ba ba su yiddo kabilan ba dan suka tsaya ga ita wannan kabila din su kuma wadancan sai suka shahara aka san su muna ganewa ku wannan dumala yana ta gangaro maka ne kabilin larabawa sannu sannu sannu sai ya kawo ka har zuwa kabilan manzo Allah shi yasa ya faru ma daga can asalin larabawan daga ina suke a hankali a hankali za a gangaro har sai an garo garo cikin garin makka ya hakuri duk zaka ji labari da kyau wa amma himyaru amma shi himyar dan saba fa asharu butuniha wa mabi shaharan ƴaƴan shi ma'ana cikin wannan kabila din mabi shaharar su kabila ce guda uku ta farko shine qudaa kabilan qudaa wa mina daga cikin kabilan qudaa ita qudaa din kuma sai ta haifar da bahra'u wata kabila da ake cewa bahra'u wa biliyu da kuma biliyu walƙainu da kuma alƙainu wa kalb da kuma kalb kare ƙabila ce wa udra da kuma udra mai udra tsananin soyayya azira shine bayan gari azira udra shine mi tsananin soyayya ko wata ƙabila cikin larabawa da ake ce ma banu uzra ɗayan soyayya ke su mutum cikinsa in yi soyayya bai samu ba mutuwa yake in yi so mace haka na shi kawai sai ya mutu saboda tsananin su kana yi mutuwa saboda soyayya su mutuwa suke ba wai da laraba ba su kadai cikinsa ake ce banu uzra ba shi wani mai alburda ya ce ya la'imi ilhawal uzuri ma'aziratan minni ilaika walau an safta lamtabi ya ce ya kai mai zargi na cikin soyayya soyayya irin tabanin uzura waɗanda suke mutuwa saboda su ya ce nima irin ta ta kama ne saboda san manzala ina iya mutuwa ce in kan yana kuka saboda sa annabi kyale ni in aka hana ni mutuwa zane to bari mu ci gaba soyayya kar ta kashe mu wa wabara da kuma wabara duk kabilu ne na da duk sun fito daga qudaa na biyu sune as-sakasiku su ma sunan kabila ne wa hum banu zaid ibn wasila ibn himyar sune diyan zaid dan wasila dan himyar wa laqab zaidin shi kuma zaidi lakabin da ake mai shine as-sakasik lakabin da ake mai kenan wahiya ghairu sakasika kinda ita wannan sakasik ɗin ba sakasik ce ta kinda ba al'atiya wadda za ta zo nan gaba fi bani ka halana a cikin bani ka halana wannan sakasik ne na farko na uku zaidul jumhur akwai wani wanda yake ce ma zaidul jumhur shi ma kabila ce sunan mutum ne amma ka dangana zuwa ga kabila ko aka dangana kabila zuwa gare shi wa mina daga cikin su akwai himyarul asghar akwai himyar kanana wa saba'ul asghar akwai kuma saba'awa kanana wa hadur kuma akwai hadur wa zu asbaha sannan kuma akwai zu asbaha to bari mu tsaya da lissafin nan wurin abinda muka faɗa daidai Allah ya shiba mu lada kuskure kuma Allah ya sa mu gyara Allah ya sa mu dace da alkhairin duniya da lahira Allah ka biya mana dukkanin bukatun mu gaba daya Allah ka sa mu aiki da abinda muke karantawa na aiki na rikewa kuma Allah ka sa mu rike shi ya Allah Allah ka sa mu rayuwar mu albarka ka kawo mana karshen duk wata wahala da muke fama da ita ya Allah marasa lafiya Allah ka ba su lafiya masu lafiya Allah ka kara musu lafiya marigayen mu Allah ka ji kansu da gafara da rahama Allah ka sa sun huta Allah ka hada mu da su gida aljanna Allah ka shayi mana dukkanin hawayen mu ka ba ka sashen mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah ka kara mu musulmi haɗin kai da fahimta juna ya Allah ka raba mu da wacewa da rabo kai ya Allah Allah waɗanda suka riga mu rasuwa Allah ka ji kansu da gafara Allah ka yi masa rahama Allah ka sa sun huta Allah ka gama mu da su gida aljanna wanda bai da aiki Allah ka ba shi aiki mai albarka wanda yake neman kasuwa Allah ka ba shi jari mai albarka Allah ta'ala wanda bai san inda za ba Allah ka nuna mai inda za ya samu alkhairin duniya da lahira ya Allah. Allah ka shirya mana matasan musamarin su da ƴan matan su, ka raba su da lalacewa ya Allah. Allah ka shirya da su shirya addinin musulunci. Allah ka taimake mu ya Allah, ka raba mana asiri duniya da lahira. Allah ka ba mu lafiya da abin da lafiya za ta ci, ka raba mu da yunwa, ka raba mu da talauci ya Allah. Allah ka ba mu arziki da wadata. Allah ka ba mu arziki da wadata. Allah ka ba mu arziki da wadata. Allah ka ƙara mana imani. Allah ka samu mutu da imanin mu ya Allah. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين